إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake tara mu a wannan bagire mai tarin albarka a wannan unguwa ta sura bildi a ƙarƙashin wannan masallaci masjidu al'imamu shafi'i a yau muna shidda ga watan ramadan wanda ya daidai ga hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai ga shidda ga watan uku miladiyar isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2025 domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma za mu shiga a cikin suratul mumtahana kuma wannan shine darasinmu na farko a cikin wannan sura mai albarka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تصرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير
wannan sura ana ce mata suratul mumtahana sura ce wadda ana ce mata suratul mumtahana malaman tafsiri suka ce abinda yasa ake ce mata suratu al-mumtahana saboda a cikinta Allah maɗaukakin sarki yana cewa a jarraba mata wa'anda suka yi hijira daga garin makka zuwa madina a jarraba imaninsu a ga cewa lalle da gaske ne imaninsu koko ba da gaske ba ne ba abu na biyu da ake ce ma wannan sura ana ce mata suratul imtihan ana ce mata sura ta jarrabawa ba don komi ba saboda fadar allah a cikinta da yake cewa famtahinuhun ku jarrabe su bi ma'ana matan da suka yi hijira daga makka zuwa madina Allah maɗaukakin sarki yake ce ma manza Allah a jarrabe su a ga cewa imanin nan nasu da gaskiya ne koko dai wasa ne suke yi a suna na uku da ake yi ma wannan sura ana ce mata suratul mawadda shine sura ta ƙawanceceniya koko sura ta nuna ma juna soyayya da ƙamna koko sura mai nuna cewa jibintar juna wannan kuma abin da ya sa malaman tafsiru suke ce mata suratul mawadda saboda a cikin surar Allah maɗaukakin sarki yana cewa tulquna ilaihim bil mawaddati kuna masu nuna musu soyayya amma sunanta at-tawfiqi wanda malaman tafsiri suka hibata suna shine suratul mumtahana wannan shine sunanta wanda yake tawfiqi wanda malaman tafsiri sun tafi akan cewa shine sunanta wanda malamai suka bata wanda suka taya kalkashin wannan ittifaqiyya akwai ibnu atiyya akwai al-imam al-jawzi akwai ibnu ashur akwai al-imam al-biqai a cikin littafin shi nazmud durar a wannan sura kuma malamai sun ittifaki cewa sura ce wadda ta sabka a garin madina limana sura ce madaniya babu sabani a a wajen malaman tafsiri cewa wannan sura Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ita ne a garin Madina sannan wannan sura tana da wani abu da malamai suke ce ma maqasidus sura bi ma'ana manhaj sura ita sura wannan da ta zo menene take so ta yi mana bayani akan shi manha ta farko da wannan sura take da shine annahyu an muwalatil kharijina an millatil islam surar ta zo ne domin ta yi bayani akan cewa duk mutanen da su ba musulmai ba ne duk mutanen da su yahudawa ne duk mutanen da su busu imani da allah maɗaukakin sarki ba to allah ya hana cewa masu imani su jikunce su ya hana cewa masu imani su zamna tare da su abu na bi wanda suran nan take da manufa a kan shi shine bara'atu man aqarra bil islam mimman ittasama bil udwan duk mutumin da shi ya yi imani da Allah maɗaukakin sarki to bai kamata a ce ba abokanin rayuwar shi abokanin zamantakewar shi abokanin hulɗar shi na yau da gobe ya zamanto su ne kafirai wanda suka ce a ƙarƙashin wannan manhaj kuma akwai al'imamul baƙa'i a cikin littafin shi na zumudurar da kuma littafin shi masa'udun nazar a manufa ta uku da ke da wannan sura shine cewa tanzimu alaƙatul muslimina bil mushrikin shine Allah maɗaukakin sarki yana so ya daidaita tsakanin tsakanin zamantakewa tsakanin mushrikai da masu imani tunda Allah maɗaukakin sarki ya sa su a garin Madina ga masu imani tunda Allah maɗaukakin sarki ya sa su a ƙarƙashin gari guda da masu imani da wanda ba su yi imani ba yanzu Allah maɗaukakin sarki yana so ya daidaita zamantakewar yaya ne za a zauna ba tare da su mushrikai sun cuta ma masu imani ba haka su ma masu imani ba tare da sun cuta ma mushrikai ba sannan wa tad'u ila taqwiyati awasiril mawaddati bainal muslimin haka suran tana kira ne cewa masu imani su ƙara haɗa junansu su ƙara ƙullata soyayya da son junansu abu na hudu da surar take so ta yin bayani a kan shi shine tahzirul mu'minina min tawalli al-kuffar shine ana yi ma masu imani hannunsu mai sanda cewa duk mutumin da ya ce ya yi imani da Allah maɗaukakin sarki zai bi abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da shi to bai kamata a ce ba kuma yana zama tare da wa'anda su mushrikai ne ba su yi imani da Allah maɗaukakin sarki ba sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah wanda yake mai rahama ne mai jin kai ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda suka yi imani la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya kada ku riki maƙiyana da maƙiyanku awliya'a majibinta tulquna ilaihim bil mawaddati kuna masu nuna musu soyayya wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq bayan cewa sun kafirce da abin da ya zo muku na gaskiya yukhrijunar rasula wa iyyakum suna fitar da ku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga gidajenku ba dan komi ba an tu'minu billahi rabbikum saboda kun imani da Allah ubangijinku in kuntum kharajtum jihadan fi sabili in dai ku kun kasance kun hito ne masu yin jihadi saboda daga addinin Allah wabtiga a mardati kuna neman yarda Allah maɗaukakin sarki to sirruna ilaihim bil mawaddati kuna masu ɓoye soyayya ku a gare su wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum Allah maɗaukakin sarki ya ce ni kauna san abin da kuke bayyanawa da abin da kuke ɓoyewa wa man yaf'alhu minkum Allah maɗaukakin sarki ya ce duk mutumin da yake soyayya da kafirai yake nuna musu ƙauna faƙar dalla sawa as-sabil wannan mutumin ya kauce daga hanya wadda take miƙaƙa Allah ya ce in yathqafukum yakunu lakum a'da'an idan suka samu dama a kanku bi ma'ana kafiran da kuke kamna idan suka samu dama a kanku ya kunu lakum a'da'an za su kasance tamkar 'yan adawa ne a gare ku wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu kuma za su shimfida hannuwansu da halshayensu bisu idan cutarwa a gare ku wa waddu law takfurun kuma kafirai sun raya cewa dama masu imani su kafirta sai Allah yake cewa lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum Allah madaukakin sarki yace da da kawanceceniyarku da dangantakarku da ƴaƴanku ba za su amfane ku ba yawmal qiyamati a ranar tashin alkiyama yafsilu bainakum Allah madaukakin sarki zai rarrabe tsakanin wa'anda suka yi imani da wa'anda ba su yi imani ba koda ko ƴan gida guda ne koda ko da da ma'aifi ne wallahu bima ta'maluna basir Allah madaukakin sarki yace shi mai ido ne ga abinda muka kasance muna aikatawa a wannan sura da ta zo ta fara bayani ne da cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda suka yi imani al-imam al-bukhari a cikin littafin shi ya fitar da athar da kalkashin littafin shi na al-maghazi koko a kalkashin baban da yayi na bayyana cewa yaƙuƙukan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka malaman tarihi sun fitar da asar a ƙarƙashin wannan sura kama al-Imam Ahmad shi ma ya fitar da wannan kisa a cikin littafin shi yake cewa dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan ayat ta farko a wannan sura ya ayyuhalladhina amanu la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum awliya akwai wani sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce mishi Hatib bin Abi Balta'a wannan sahabin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yayi imani tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an yi yakin Badr tare da wannan sahabin da ake ce ma Hatib bin Abi Balta'a yanzu Hatib sai yayo hijira da ya yi hijira sai ya baro garin makka sai ya zo garin madina tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi mutum ne wanda baya cikin mutanen ƙuraishawa bi ma'ana wani mutum ne wanda shi baya da dangantaka ta jini tare da ƙuraishawa kuma a garin madi a garin makka da ya yi hijira ya baro 'ya'yan shi ya baro ɗiyan shi a garin makka saboda haka babu wani wanda za ya kula mishi da 'ya'yan shi babu wani wanda za ya kula mishi da dukiyar shi tunda shi baya daga cikin mutanen makka kuma ya yi hijira ya zo madina to bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattara sahabban shi cewa za ya je ya yaki garin Makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai je ya yaki garin Makka amma dan me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yaki mutanen Makka saboda su ma sun karya alƙawalin da ke akwai a tsakaninsu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masahabban shi cewa yanzu ku zamanto cikin shiri za mu je mu yaƙi kafirran makka waɗanda suka koro mu daga daga makka muka dawo madina saboda akwai alƙawulluka tsakaninmu kuma sun kare wannan alƙawulluka hamman da allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa allahumma ammi alaihim khabarana allah maɗaukakin sarki ka ɓoye musu wanga abun da muke tattamnawa cewa za mu je mu kai musu farmaki mu kai musu yaƙi to shi hatibun abi balta'a lokacin da ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya furta cewa zai kai sansanin yaki a garin makka sai ya rubuta wasiƙa yake tura ma zuwa mutanen makka yake ce musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan yana shirya da mara yaki za ya kai ma garin makka farmaki hatibun abi balta'a sai ya rubuta risala ya rubuta wasiƙa sai ya ba wata mata matar da ta zo daga makka ta zo madina sai hatib ya bata wannan wasiƙa yake cewa idan kin je ki ba mutanen makka ki gaya musu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan yana shirin ya kasu to sai Allah madaukakin sarki yayi wahayi ya ga manzon Allah cewa ga risala nan ga wasiƙa nan Hatib bin Abi Balta ayaba wata mata ta kaima mutanen Makka saboda su san cewa kana nan zaka kai musu yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya mushi wahayi sai ya tada mutum uku daga cikin sahabban shi aka tada Ali ibn Abi Talib aka tada Al-Miqdad da Az-Zubair yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta musu yake ce musu idhabu ila dhaina ku je akan wani gari tsakanin Makka da Madina akwai wata mata fi ma'aha risalatun min al-mushrikina min min ali bin ma'aha risalatun min al-mushrikin wanda Allah yake ce musu kuje kuje wajen wannan mata akwai wata wasiƙa tare da ita min hatib ila mushriki makka daga hatib bin abi balta zuwa ga mushrikan makka yana gaya musu cewa muna nan ta za mu yaƙe su wannan sahabban na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo sai suka tardo wannan mata suka ce mata ki kawo wannan wasiƙar da aka baki domin ki kai ma mutanen Makka to bayan ta ki ba su wasiƙan sai suka nuna mata cewa idan ba ta bado wannan wasiƙan ba to za su iya kaiwa ga jikinta domin su hiddo wannan wasiƙar da Hatib ya bata sai ta ji tsoro sai ta kawo suka ta hidda wannan wasiƙa sai ta basu su kuma sai suka ɗauko wannan wasiƙa suka kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da Hatib ya ɗauki asirin masu imani zai kai ya gaya ma Qurayshawa waɗanda su ne kafiran Makka to bayan an yi haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kire shi ya ce mishi ya kai Hatib me yasa kai haka bayan cewa sirri ne tsakanin musulmi zamu kai sansana ta yaƙi yaya aka yi ka mana haka sai yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba yayi haka bane ba saboda yana son kafirai kuma ba yayi haka bane ba saboda ba ya san masu imani kuma ba yayi haka bane ba saboda yana so yayi ma addinin Allah zagon ƙasa yace manzo Allah ni mutum ne wanda ba ni daga cikin Qurayshawa kuma na baro diyana na baro dukiyata dan haka ina so in ma Qurayshawa wani abu wanda za ya sa su kula da dukiyata su kula da 'ya'yana bayan cewa na yi hijira daga makka zuwa madina to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ce mishi sadaqakum fulan manzo Allah yake cewa yayi gaskiya a cikin abun da ya gayi amma dai bai kyauta ba saboda ya ɗoki asirin masu imani ya tona shi yana shirin tona shi zuwa ga kafirai daga nan Umar ibn al-Khattab sai ya ce ya rasulullah da'ani adribu unqa umar ibn al-khattab ya ce ya rasulullahi ka muni izini in sare mushi wuya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma umar alaysa min ahli badr ai shi hatib bin abi balta'a yana daga cikin sahabban manzo Allah wa'anda aka yakin badr tare da su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma umar wa ma yudrika anna Allah ittala'a fi ahli badr wane ne ya gaya maka cewa Allah maɗaukakin sarki zai dubi mutanen da aka yakin badar tare da su ya ce musu if aluma shi'tun fa inni qad ghafartu lakum ku je ku aikata abun da kuka ga dama fa inni qad ghafartu lakum ni na yahe muku a wata riwayan kuma fa inni adkhaltukumul janna ni dan shigar da ku aljanna Umar ibn al-Khattab daga nan sai ya hoshe da kuka yake cewa Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzan shi su ne suka fi kowa sani to bayan cewa hatibun abi balta'a ya ɗauki wannan wasiƙa yana shirin gaya makafiran makka to Allah maɗaukakin sarki shine dalilin da yasa Allah ya sabkar da wannan aya sai Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda suka yi imani la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya kada ku riƙi maƙiyana da maƙiyanku su zamanto su ne masoyanku tulquna ilaihim bil mawaddati kuna nuna musu kauna alhali su kuma wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq alhali su wa'ansu mutane ne wanda sun kafirce mu abin da yazo muku na gaskiya yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum gashi ma tsabat sun kafirce mu Allah har sun koro ku daga makka da ku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun baro matanku kun baro dukiyoyinku an tu'minu billahi rabbikum ba komi yasa suka koro ku daga makka ba kuka zo kuka yi hijira zuwa ga ga madina ba don komi ba saboda kun imani da allah maɗaukakin sarki Allah yake cewa in kuntum kharajtum jihadan fi sabili in dai kun kasance kun fito yaƙi ne saboda daga kalmar Allah wabtigha amradati da yarda Allah madaukakin sarki a duniya kuma a lahira sai Allah ya ce tusirruna ilaihim bil mawadda kuna ɓoye soyayyan ku zuwa gare su wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum Allah ce alhali ne kuma na san abin da kuke boyewa da abin da kuke bayyanawa wa man yaf'alhu minkum Allah madaukakin sarki yace duk mutumin da ya shibinci kafirai ya bar masu imani yana nuna musu soya soyayya to wannan mutumin ya kauce daga hanya wadda take miƙaƙƙa sai Allah madaukakin sarki dan ya ƙara nuna ma masu imani cewa shi wa kafiri ba abun kauna bane ba duk yadda ka bashi yarda to dama yake jira dirar da ya samu dama za a yama zagon ƙasa sai Allah ce in ya tsafukum ya kunu lakum a'da'an in suka samu dama a kan kuha su ba za su ƙulla soyayya a tsakaninku ba za su kasance tamkar 'yan adawa ne a gare ku wa yabsutu ilaikum aydiyahum bisu Allah madaukakin sarki yace ba ma za su tsaya a haka ba za su zanki shimfiɗa hannayensu su yi amfani da ƙarhinsu su yi amfani da halshensu ba don komi ba saboda su cutar da masu imani allah ya ce waddu lau takfurun shi kafiri ko da ka nuna mai soyayya ka nuna mai ƙawanceceniya to shi bai ƙi ba yau ka bar addinin ka kai ma ka koma kafiri irin shi Allah maɗaukakin sarki don ya gwada ma masu imani cewa alaƙa da kafiri wanda bai yi imani da Allah maɗaukakin sarki ba to babu wani abin da za ya tsinana maka idan an tashi ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum dukiyoyi lan tanfa'akum arhamukum qarabaku bi ma'ana dangantakarku cewa ku 'yan dangi guda ne ko ku 'yan fami guda ne ko ko ku zaman ɗa da ma'aifi kuke allah maɗaukakin sarki ya ce in dai mutane ba su yi imani ba to ko da ɗa da uba ne ya fi silo bai na humiyomar ƙiyamati allah maɗaukakin sarki zai rabe da su a ranar tashin alƙiyama na wuta ya yi wuta na aljanna ya wuta allah maɗaukakin sarki ya kare mu wallahu bima ta'maluna dan aljanna ya tayi aljanna dan wuta ya tafi wuta allah maɗaukakin sarki ya kare mu Allah yake cewa wallahu bima ta'maluna basir Allah madaukakin sarki mai ido ne game da abun da muke aikatawa bi ma'ana babu wani abun da mutum za yayi yayi zaton cewa Allah madaukakin sarki bai san abun da ya labe ya aikata ba annan sai Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya kada ku jibinci makiyana da makiyanku su zamanto su ne wa'anda kuke nuna ma soyayya al'imamul alusi a ƙarƙashin wannan jimlar yake cewa as-sahihu anna kulla ma addahu al'urfu ta aziman duk abin da al'ada na mutane ta nuna cewa idan ka yi ma mutum wanga abin to ka nuna mai ƙauna ka nuna mai soyayya wa hasibahul muslimuna muwalat duk abin da masu imani suka kilga shi cewa ƙamna ce da nuna soyayya fa huwa manhiyun anhu walau min walau ma'a ahli dhimma al-imam al-alusi yake cewa duk abinda mutane a cikin al'adarsu sun san cewa karamci ne duk abinda masu imani sun lissafa shi da cewa soyayya ne to wannan Allah madaukakin sarki ya hana mai imani ya jibinci kafiri al-imam al-alusi yace walau ma'a ahli dhimma ko da ko kafiran da ake zamna da su ne a gari guda suna ba da jizya suna ba da lanhu suna ba da haraji to bai kamata mai imani ya nuna musu soyayya ba ya nuna musu kawanceceniya la siyama idza waqa shay'an fi qulubi du'afa'il mu'minin al-imam al-alusi yace ba ma kamar idan wani abu na soyayya ko na kamna ya fada a cikin zukatan masu rauni wa'anda suke da imani Allah yake cewa la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya kada ku jibinci wanda yake makiyina ne ko ko makiyinku ne awliya atusirruna ilaihim bil mawadda kuna nuna musu soyayya kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa a wata ayar ya ayyuhalladhina amanu ya kuwa da suka yi imani da Allah da manzan Allah suka bi shari'a Allah la tattakhidul yahuda wan nasara awliya kada ku ɗauki yahudawa da nasarawa cewa su ne mashibintanku su ne masoyanku ba'dhum awliya'u ba'd Allah madaukakin sarki ce su yahudawa da mushrikai da nasarawa wa'ansu mutane ne wanda suna nuna soyayya a tsakanin junansu wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum duk mutumin da ya kulla kawanceceniya da kafiri duk mutumin da ya kulla kawanceceniya da bayahude ko banasare Allah ce to za a tada shi a ranar tashin alkiyama tare da shi da su inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah madaukakin sarki baya tare da mutane waɗanda suke azzalimai ne sai Allah yake cewa tulquna ilaihim bil mawadda kuna masu nuna musu soyayya kuna masu nuna musu kamna kuna masu jibintar su saboda hatib bin abi balta'a saboda soyayyar da yake so ta kullu tsakanin shi da quraishawa tsakanin shi da kafiran makka shine yasa ya doki asirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya doki abinda sahabbai suka tattauna akan shi ya rubuta wasiƙa domin ya tura zuwa ga mutanen makka sai Allah yake cewa tulquna ilaihim bil mawaddati kuna nuna musu soyayya saboda abun da ke akwai a tsakaninku da su na alkawali a ibn juzai a ƙarƙashin wannan jimlar da Allah yake cewa tulquna ilaihim bil mawadda kuna nuna musu soyayya yake cewa ibaratun an isalil mawaddati ilaihim shine kuna ƙoƙarin cewa dole da ƙarfin tsiya sai kayi alaƙa da kafiri dole cewa sai ka so shi sai ka nuna mai soyayya fiye da ɗan uwanka musulmi a ita kalma alqa idan ta zo a yare na larabci tana yin ta'addi ne bi harfil jar ko a ce tulquna ilaihim bil mawaddati sai ya kasance ta yi ta'addi da da harfil jar wanda shine alba'u ana ko ko tana zuwa a wani wurin tana yin ta'addi amma ba da harful jar ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa a wata sura fa wa alqaitu alayka mahabbatan minni na jefa a gare ka wata soyayya daga wajena ibnu juzai yake cewa kalmar alqa idan ta zo a yare na larabci galiban ma ta yin ta'addi ne da harful jar amma wani sa'in kuma ana yin ta'addi da ita da abin da ba harful jar bane al-imamu shaukani a cikin fadar Allah madaukakin sarki tulquna ilaihim bil mawadda kuna nuna makafirrai soyayya ay tasiluna ilaihimul mawadda kuna ƙoƙarin cewa da ku da su sai wata soyayya sai wata shibinta sai wata ƙamnar juna ta shiga tsakaninku alimamu shaukani yake cewa walba'u alba'u da ta zo a nan sababiyya ce ay tulquna ilaihim akhbaran nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam bi sababil mawaddati allati bainakum kuna kokarin cewa sai kun doki labarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai kun doki labarin masu imani kun kaima kun kai makafirai saboda alaƙan da ke akwai a tsakaninku da su a nan da allah maɗaukakin sarki yake cewa tulkuna ilaihim bil mawadda wasu malaman tafsirin suna ganin cewa ba'un da aka ƙara a nan ba ta da alaƙa ko a cire ta ko a barta ma'anar bai canzawa idan aka ga dama idan allah ya ga dama sai ce tulkuna ilaihimul mawadda kuna nuna musu soyayya amma kuma idan Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya ce tulquna ilaihim bil mawaddati saboda soyayya amma abin da ya inganci shine abin da al-Imam Shawkani ya tai akan shi alba'u anan sai ta kasance sababiyya ce saboda a yare na larabci babu wani abu da yake karuwa ko jumla ko harafi ya karu a yare na larabci a ce wai ya zo ne baya da wata wata ma'ana kamar yadda larabawa suke cewa ziyadatun fil mabna ziyadatun fil ma'ana a duk lokacin da aka ƙara harfi a harafi a wata kalima to shi ma wannan harafin yana da wata ma'ana ta daban da zai ƙara ma wannan jumla sai Allah madaukakin sarki yake cewa tulquna ilaihim bil mawaddati kuna nuna musu soyayya kuna kokarin cewa da kauna da soyayya sai ya shiga a tsakaninku da su al-imam al-qurtubi a ƙarƙashin faɗar Allah maɗaukakin sarki tulquna ilaihim bil mawadda kuna nuna musu soyayya yake cewa ya'ani bil zahir ana nuna musu soyayya ne ta bayyane me yasa al-imam al-qurtubi yace haka yake cewa li anna qalba hatib bin abi balta'a kana saliman saboda shi hatib bin abi balta'a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi me yasa ka ɗauki labarin mu ka tura ma mushirikai wanda suke a garin makka sai yake gama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba yayi haka bane saboda ya zagon ƙasa ga addinin musulunci a'a kawai yayi haka ne saboda quraishawa da ke garin makka su kula mishi da dukiyar shi su kula mishi da 'ya'yan shi sai al-imam al-qurtubi yake cewa abun da yasa Allah madaukakin sarki yace tulquna ilaihim bil mawaddati shine al mawadda zahiriyya shine so wanda bai kai zicci ba to shi ma hatta kamna wadda bata kai zicci ba to Allah madaukakin sarki ya hana a yi ma duk wani mutum wanda ba bai yi imani da Allah madaukakin sarki ba sai Allah yake cewa yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum suna fitar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ku masu imani suna hitar da ku daga gidajenku shine ai ma'anar shi shawan makka su suka koro masu imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi hijira suka dawo garin Madina shine Allah madaukakin sarki yake cewa me yasa mutumin da ya kora ka daga gidanka ka baro iyalinka ka bar ma'aifarka ka baro dukiyarka Allah maɗaukakin sarki ya ce menene yasa za ya sa ka so shi hakka nuna mai soyayya da ƙamna sai Allah yake cewa yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum kamar anan Allah maɗaukakin sarki yana tuna ma masu imani ne su yanzu har sun mance abinda kafiran Makka suka musu suka koro su daga Makka suka dawo Madina kuma duk da haka suna so su ƙara ƙulla wata alaƙa ta soyayya tsakaninsu sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum suna fitar da ku daga garin makka da madina ba don komi ba an tu'minu billahi rabbikum saboda kawai ba wani sabani ke akwai ba ba zalunta su kuka yi ba ba kudin su kuka ci ba ba wani kuka kashe musu ba a kawai sun hiddo ku ne an tu'minu billahi rabbikum saboda kun yi imani da Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa a wata aya alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbana Allah Allah yake cewa wa'anda aka fitar da su daga gidajensu su ne sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda suka yi hijira zuwa ga makka zuwa ga madina wanda Allah sallallahu Alaihi Allah maɗaukakin sarki yake cewa alladina ukhriju min diyarihim wa'anda aka fitar da su daga gidajensu bi ghairi haqqin ba tare da sun yi wani ta'addanci ba illa an yaqulu rabbuna Allah kawai dai saboda sun ce Allah maɗaukakin sarki shine ubangijinmu kamar yadda Allah yake gaya mana a wata ayar wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid babu abun da yasa aka tsani masu imani babu abun da yasa ake so a kai musu farmaki babu abun da yasa ake so a ga cewa an tada su daga tashin hankali an sanya su cikin tashin hankali ba su da nutsuwa Allah ce ba komi yasa haka ba saboda kun imani da Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin a bakin wani mutumin kirki da yake cewa ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah shin yanzu kawai za ku kashe wani mutum ne saboda ya ce rabbi Allah alhali ya ce Allah madaukakin sarki shine ubangiji na wa qad ja'akum bil haqqi min rabbikum alhali cewa ya zo muku daga wata gaskiya daga wajen ubangijinku sai Allah madaukakin sarki yake cewa yukhrijunar rasula wa iyyakum suna fitar da masu imani suna fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ma'aifarsu inda aka haife su suna yin hijira suna zuwa garin da ba a haife su ba an tu'minu billahi rabbikum saboda kun ce kun yi imani da Allah madaukakin sarki ibnu jarir ne tabari a kalkashin wannan jumlar da Allah madaukakin sarki yake cewa yukhrijunar rasula wa iyyakum yake cewa dhalika ikhraju mushriki quraishin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu min makkah Allah yana ba da labari ne a cikin wannan magana cewa mushirikan ƙuraishawa da kafiran ƙuraishawa su ne suka fitar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka ya zo ya yi hijira zuwa a garin madina kamar yadda al'imam ibn jariri ne tabari a cikin littafin shi na tafsiri ya hakaito a ƙarƙashin haka akwai wurare da dama wanda mun yi magana akan alwala walbara yaushe ne mai imani zai yi alaka da kafiri yaushe ne kuma idan mai imani ya yi alaka da kafiri ya rabu da imanin shi abinda za mu tunawa a nan shine kafiri koko musulmin da ya kulla alaka da kafiri domin a zo a cutar da wani dan uwan shi musulmi koko domin a zo a kawo ma koko wata ƙasa ta musulmi ta haɗa kai shugabanninta su haɗa kai da wata ƙasa ta arna saboda a kawo ma ƙasan musulmi farmaki ma'ana duk mutumin da ya so kafiri sannan yake ƙoƙarin ya taimaka ma wannan kafirin saboda a cutar da wani mai imani ko a kashe shi ko a mai barazana ko ko a hana shi ya yi addinin Allah ko ko a sa hankalin shi ya tashi idan dai shi wannan musulmin ya san cewa Allah maɗaukakin sarki ya hana to wannan ya rabu daga imanin shi shi yasa a ƙarƙashin haka farmakin da aka so a kawo manijar a shekarun da suka wuce koko a 'yan watannin da suka wuce sojojin da suka yi niyyar za su kawo farmaki in dai sun san da wannan ayat sun rabu da imaninsu don haka ya kamata su zawo su sake yin kalmar shahada su sake yin wanka su tuba ga Allah maɗaukakin sarki amma in ba su sani ba to Allah maɗaukakin sarki yana kau da kai ga dukkanin abun da ba a sani ba amma duk mai imanin da ya bada dama ga wani kafiri dan a cuta ma dan uwan shi mai imani to in dai ya sani malamai sun yi ijma'in cewa wannan mutumin ya rabu da imanin shi sai Allah madaukakin sarki yake cewa in yathqafukum yakunu lakum a'da'an in suka samu dama akan ku yanzu tunda Allah madaukakin sarki ya ja hankalin masu imani cewa kada su kulla kawanceceniya tare da kafirai sai Allah madaukakin sarki yanzu dalili ne za a yaba masu imani dan me yasa aka ce kada ku yi ku so juna tsakaninku sai Allah ce in yathqafukum in suka samu dama wasu wa'annan kafirran yakunu lakum a'da'an da kai da ka ba su dama aka aka ci zarafin dan uwanka musulmi to in ka kama mushi yanzu aka ida da dan uwanka musulmi yanzu akan ka zai dawo ku bi bai iya yaƙaku amma yanzu kai sai ka kama mishi a karhin a kashe guda kina yanzu aka kashe ɗaya waye saura kai kaɗai kai saura shi kuma su da yawa ne don haka sai su dawo su kashe ka koko su dawo su sama tashin hankali a cikin ƙasarka sai Allah yake cewa in ya ku in suka samu dama a kanku ya kunu lakum a'da'an za su kasancewa 'yan adawa ne a tsakaninku wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu Allah maɗaukakin sarki ya ce duk abin da suke da shi na ƙarfi duk abin da suke da shi na halishe za su yi amfani da shi domin cutar da masu imani waddu law takfurun sun maraya cewa inata mai imani inata musulmi ya bar imanin shi ya dawo a yi kafirci tare da su kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun shi mai imani shi ba yahude duk yadda zai nuna ma kamna ya nuna ma yana son ka Allah madaukakin sarki yace wannan soyayya ta ƙarya ce bikin ta kawai a bakin shi lokacin da ya biya bukatar shi ko ko lokacin da ya samu dama a kanka to kai ma zai kare da kai kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ce mana walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum da yahudawa da nasarawa wa'ansu mutane ne wanda ba za su taɓa yarda da mai imani ba har sai ya kafirce ya dawo yana saba ma Allah tare da su kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana a wata ayat ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum ya kuwa da suka yi imani kada ku riki wata riga ta kariya daga wajen kafirai wa'anda ba su yi imani ba bi ma'ana mai imani bai kamata a ce ya ɗauki kafiri ba shine za ya tsare mushi kasashi mai imani bai kamata a ce ya ɗauki ba kafiri shine za ya kula mushi da dukiyar shi mai imani bai kamata a ce ya ɗauki arne ba shine zai zame mushi injinar a ma'aikatar shi ko a gidan shi ko a wani abu mai imani bai kamata a ce ya ɗauki arne ba shine za ya gyara mushi motar shi shine zai gyara mai motar shi in dai akwai mai imanin da shi ma ya iya wannan aikin Allah yake cewa la tattakhizu bitanatan min dunikum لا يعلونكم خبالا ودوا ما أنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون الله مدوك كان سركي يكي لن تنفعكم أرحام أرحامكم ولا أولادكم الله مدوك كان سركي يكي a ƙawantece ne yadda mai imani zai hada da kafiri to ba za ta taɓa amfanar shi ba a ranar tashin alkiyama ko da ko tsakanin ɗa da ma'aifi ne idan dai cikinsu wani bai yi imani da Allah ba Allah ya sawaƙe sawa'an ma'aifin ne bai yi imani ba ko ko ɗan ne bai yi imani ba Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan alaƙar ta jini ba za ta taɓa amfanar da ku ba a ranar tashin alƙiyama ya fusilo bainakun Allah maɗaukakin sarki ya ce za a rarrabe a tsakaninku a nan da Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya fusilo bainakun za a rarrabe a tsakaninku ake cewa al'imam malaman tafsiri suke cewa tsakanin wannan jimla yafsilu bainakum Allah madaukakin sarki zai rarrabe a tsakaninku ai annal fasla bainahum bi idkhalil mu'minina at-ta'i'in al-janna rabi wanda za a yi tsakanin masu imani da wanda ba su yi imani ba shine wa'anda suka yi da'a sai Allah madaukakin sarki ya doke su ya kai su a aljanna wa'anda ba su yi imani ba wal kafirina wal asinan nar wa'anda ba su yi imani ba kuma sai Allah madaukakin sarki ya doke su ya jefa su a cikin wutar jahannama Allah madaukakin sarki ya kare mu wa'anda suka ce a kalkashin wannan tafsirin akwai Ibn Jarir at-Tabari da al-Imam as-Sam'ani da al-Imam ar-Razi da al-Imam al-Khazin da al-Imam al-Ulaimi wannan malaman dukkaninsu a cikin littattafansu na tafsiri sun tafi cewa yafsilu bainakum za a rarrabe tsakanin dangi Allah ya sawake tsakanin wa da ƙane tsakanin ɗa da uba tsakanin ɗa da jika idan dai akwai cikinsu wanda bai yi imani da Allah maɗaukakin sarki ba wanda ya imani sai Allah ya kai shi aljanna wanda bai yi imani ba sai Allah maɗaukakin sarki ya kai shi a wuta kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu dangin wasu jama'a za a Allah maɗaukakin sarki za ya sanya su a aljanna ne wasu kuma Allah maɗaukakin sarki za ya ɗauke su ne ya jefa su a wuta Allah maɗaukakin sarki ya kare mu wannan ayar da Allah maɗaukakin sarki yake cewa lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yana nuna cewa soyayyan masu imani a tsakaninsu ta hi soyayyar wa da ƙani ta hi soyayyar jini idan dai babu imani a tsakaninku to koda ko kananka ne Allah ya sawake koda ko magajinka ne koda ko jininku guda to Allah madaukakin sarki ya hana kai kawanceceniya da shi ba a ce kai gaba da shi ba ba a ce ka zalunce shi ba amma dai ka zanki nuna mai soyayya har ka zanki baya shawara a cikin wasu al'amuran ka na rayuwa wannan Allah madaukakin sarki ya hana wannan aya kuma tana nuna mana cewa lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum imana kusancinku na dangantaka ta jini ko ko kusancinku na dangantaka wadda ba ta jini ba to ita ce ba ita ta kusa da ita ce ba ta da kusanci da imani imana duk mutumin da bai yi imani da Allah madaukakin sarki ba to Allah madaukakin sarki ya hana mu jibinci wannan mutumin a ƙalƙashin haka nike jan hankalin kan 'yan uwa musulmi cewa kowanne daga cikinmu sai ya tashi ya dage ya ga cewa da shi da 'ya'yan shi da shi da zuriyar shi sun bauta ma Allah maɗaukakin sarki yadda ya kamata babu abin da za ka ɗanka babu gatan da za ka ɗanka ko matakka ko babanka ko ma'aifinka shine cewa ka tabbatar cewa yana kan addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗanka ka sa a sanya shi makaranta ya koyi tauhidi ya koyi imani saboda idan kun tashi ranar tashin alkiyama da kai da shi allah maɗaukakin sarki sai ya sanya ku aljanna amma a lokacin da ka bar ɗanka bai san tauhidi ba ka bar shi ya je yana ta shirke-shirke ka bada shi ga hannun yahudawa boko kaɗai yake yi baka damu da addinin shi ba to ranar tashin alkiyama Allah yake cewa lan tanfa'akum arhamukum wannan soyayye da wannan jinin na'am yake cewa wannan wannan soyayyar ta jini Allah maɗaukakin sarki ba zai dube ta ba za a rarrabe tsakanin wanda ya imani da wanda bai imani ba annabi nuh rala annabi nuh Allah maɗaukakin sarki ya ji kanshi da rahama yake cewa lokacin da bai ima dan shi bai imani ba Allah maɗaukakin sarki ya umarne shi da cewa ya haƙa jirganya ta ruwa sannan ya ɗoki mace da namiji daga cikin kowace halitta ya tsira da ita su bar wannan garin saboda Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawalin zai hallaka mutanen annabi nu amma ɗan shi da bai yi imani ba yake cewa ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafiri yake cewa ya kai ɗana ka zo mu hau wannan jirgayyen mu tsira kada ka kasance cikin waɗanda suka kafirce yake cewa qala sa'awi ila jabalin yasimuni min alma yake cewa ni zan je in fake akan wani dutse wannan dutsen sai je hana in hallaka ƙarshe dai dan annabi nuhu bai yi imani ba Allah madaukakin sarki ya hallaka shi a cikin ruwa ya hallaka shi a cikin wa'anda ba su yi imani ba annabi nuhu yazo yana addu'a yana cewa qala rabbi inna ibni min ahli yake cewa ya Allah dana ho cikin yan dangina ne jinina ne wa inna wa'daka alhaq alqawalinka kuma gaskiya ne Allah madaukakin sarki yake cewa innahu laysa min ahlik wannan ɗan naka baya daga cikin danginka innahu amalun ghairu salih saboda shi yayi aiki wanda baya da kyau Allah yake cewa fala tasalni ma laysa laka bihi ilm Allah madaukakin sarki ya jama annabi Nuhu hankalin cewa kada ya ƙara ma danganta ɗan shi da cewa ɗan shi ne saboda shi bai imani ba ashe babu wani gata da zamu ma ƴaƴanmu kamar mu sanya musu san addinin Allah madaukakin sarki babu wani gata da zamu ma matanmu shine mu ga cewa sun rabu da duk wani abu na dangin shirka wadan kuma shine abinda muke ganin cewa ba komi ne ba idan aka ce shirka ko idan aka ce kafirci sai mutum ya yi zaton sai wanda ya bauta ma gumki ko ko sai wanda ya bauta ma yesu almasihu a'a duk mutumin da ya je wajen boka ko ko duk mutumin da ya daura laya ko ko duk mutumin da aka mushi girka ko ko duk mutumin da ya yanka ba tare da Allah madaukakin sarki ne yayi ma wannan yankan ba to wannan mutumin shi ma babu bambanci da shi da kafiri wannan shine abin da ake ce ma shirka shine abin da ake ce ma tauhidi a kalkashin haka ashe yan uwa musulmi babu wani gata da za ka ma danka da matarka idan dai kuna so a ranar tashin alkiyama soyayyarku da dangantakarku ta jini ta dore shine ka tabbatar cewa ɗiyanka suna akan addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tabbatar cewa kayi kokarin an shayar da ɗiyanka tauhidi an shayar da su bauta ma Allah shi kadai ba tare da sun hada Allah da wani ba a wajen shirka wannan shine za ya sa Allah madaukakin sarki ya dibe ku da idan rahama ya sa ku tsira annabi Ibrahim lokacin da baban shi bai yi imani ba yana ta roƙa ma baban shi gafara saboda ya mushi alƙawalin zai mai addu'a Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi illa an maw'idatin wa'adaha iyya saboda yamma baban shi alƙawalin cewa ya ma baban shi alƙawalin cewa zai nema mishi gafara Allah madaukakin sarki yake cewa illa an mau'idatin wa adaha iyya falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a min annabi ibrahim lokacin da ya gane cewa baban shuha ya kasance cikin an wuta ya kasance cikin masu daura layu ya kasance cikin masu girka ya kasance cikin masu yanka kaza ba ta ba dan a ci ba saboda a yanka ma wani aljani ko saboda a ma wani boka hidima to annabi ibrahim sai ya shafa ma baban shi lahiya ya bar roƙa mushi gafarar allah maɗaukakin sarki ashe dangantakarka da kai da ɗanka dangantakarka da kai da ma'aifinka dangantakarka da kai da ƙananka ko wanka shine ka tabbatar cewa yana akan addini wanda shine Allah madaukakin sarki ya umarta da ayi Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin mata annabi nuh da mata annabi lut duk da cewa su mazajensu annabawa ne amma annabtan mazajensu ba ta ta sun tsira ba a gaban Allah maɗaukakin sarki saboda su ba su yi imani ba a ƙalƙashin haka dole ne kowa ya dagi ya yi ibada ɗiyanka idan ka tashi ka tada su su yi sallah matarka idan ka tashi ka tabbatar ta tashi ta yi sallah ba gata ba ne ba wai don kakkaɓa ta mata rai ko don kakkaɓa ta ma ɗiyanka rai ka bar su su yi kwana kai ka je ka yi sallah to in an tashi ranar tashin alkiyama kowa aikin shi ne za ya girba matakka in ta yi addini tare da kai to za ku tsira tare in ba ta yi addini tare da kai ba to allah maɗaukakin sarki zai rabe a tsakaninku allah maɗaukakin sarki ya kiyaye allah yake cewa da raba allahu mathalan lilladina kafaru mar'ata nuhin wa mar'ata lut kana ta tahta abdaini min ibadina salihain fa khanatahuma falam yughniya anhuma min allahi shay'a wa qila dkhula an-nara ma'a ad-dakhilin Allah maɗaukakin sarki ya buga misali ga kafirai matar annabi Nuh da matar annabi Lut duk da cewa majazansu annabawa ne amma Allah maɗaukakin sarki ya sanya su a wutar jahannama saboda su bu su yi imani da abin da annabawa suka zo da shi ba wanda su ne majazansu haka matar fir'aun duk kafircin fir'aun duk yahudancin fir'aun duk bokancinka koko duk bokan da kake zuwa wurin shi bai kai fir'auna kafirci ba shi da ya hito ya yi shela ya ce ma duniya shi ma allah ne amma matashi da yake ta yi imani allah maɗaukakin sarki bai duba cewa ba matar fir'auna ce a'a sai Allah madaukakin sarki ya sanya ta aljanna saboda ita ta yi imani da Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah ya bamu labari a wannan ayar yafsilu bainakum za a rarrabe tsakanin waɗanda suka yi imani da wanda ba su yi imani ba Allah madaukakin sarki yake cewa wa daraballahu mathalan lilladina amanu mar'ata fir'aun إذ قالت رب بني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين lokacin da ta yi imani take cewa ya Allah ka gina mini gida a aljanna a wajenka ka tseratar da ni daga fir'auna ka tseratar da ni daga azzalumai ka tseratar da ni daga kafirai Allah maɗaukakin sarki ya gina mata gida a aljanna a ƙarƙashin haka ashe musuluncin da za ya samu tsira babu wata soyayya da za ka nuna ma ɗanka shine ka dage cewa ka ga cewa ya yi ibada babu wata soyayya da za ka nuna ma matarka shine ka dage cewa ka raba ta da duk wani mushiriki da take alaƙa da shi duk wata abikiyarta da ke zuwa wajen boka ka yi ƙoƙarin cewa ka ga ka raba su da ita wannan ita ce soyayyar da in kun yi ta kun bauta ma Allah za ta ɗore a gobe ranar tashin tashin alkiyama amma a duk lokacin da ɗaya ya yi ɗaya bai yi ba ɗaya ba Allah ɗaya bai ba to babu wani wanda zai ci aikin da wani a ranar tashin alkiyama balle ma wani ya zo ya maka waswasin cewa idan an tashi ranar tashin alkiyama shi za ya sanya ka a cikin rigar shi koko shi za ya baka kariya domin ku samu ku tsira akwai wanda suna ganin su 'yan hakika ne su suna ganin da su da Allah ma haka ne da su da Allah daidai ne idan Allah ya so ya yi ruwa suna ganin cewa sai Allah ya tambaye su shawara in an ga dama in sun so a yi ruwan in ba su so ba a wasa to suna ganin cewa in an tashi ranar tashin alkiyama aljannan ma su ne za su raba ta Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan dangantakar da wannan soyayyar da kan nuna ma wannan Allah yake cewa babu wani abin da za ta amfane ku da shi ranar tashin alkiyama yafsilu bainakum Allah maɗaukakin sarki za ya rarrabe tsakanin wa'anda suka yi imani da wa'anda ba su yi imani ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da wahayi ya tara matan Madina gaba ɗaya lokacin da Allah ya sabkar da manza Allah cewa wa andir ashiratakal aqrabi mutanenka na kusa ka yi musu wa'azi ashe ba gata bane ba kai kana addini kana zuwa makaranta ka bar kananka ba ya zuwa ko ka bar wanka ba ya zuwa ba gata ba ne ba kana zuwa makaranta amma baka sanya matarka makaranta ba a'a wannan ba shi ne soyayya ba wadda Allah maɗaukakin sarki ya ce a nuna ma 'ya'ya da mata da duk wani mutum da ake da alaƙa tare da shi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara dangin shi na ƙuraishawa gaba ɗai yake cewa ya ma'ashara ƙuraish ya ku mutanen ƙuraishawa ishtaru anfusakum la ughni ankum min Allah shay'a wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara dangin shi wa'anda suke dangantaka guda da su yake cewa ya Abbas ibn Abdul Muttalib yake cewa ya Abbas dan gidan Abdul Muttalib yake cewa la ughni anka min Allah shay'a bazan tsina na maka komi ba a gaban ranar tashin alkiyama ka tashi kai ibada ka tashi ka kadai ta Allah shi kadai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ai uwar Safiya yake ce mata ya Safiyatu ammata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake safiya ki tashi ki yanci kanki daga wuta fa inni la ughni anki min Allah shay'a manzon Allah yake ce mata ni bazan kare ki ba bazan iya tsina na miki komi ba a gaban Allah madaukakin sarki in dai biki addini ba manzon Allah ya kira diyar shi yake ce mashi yake ce mata ya Fatimatu binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa ya ke Fatima tiyata yace salini min mali ma shi'ita ma shi'iti manzo Allah yace ki roke ni dukkan kudi na abinda yan miki ɗanka idan ka ga dama ka sai mai mota idan ka ga dama ka sai mai gida idan ka ga dama ka sai mai maraɗi gaba ɗaya amma dai ka sani cewa in baka ɗora shi ba ta hanyar addini mai kyau baka ɗora shi makaranta ba baka sanya shi inda za a koya mai addini ba to iya abin da kake iya mai ne a duniya kaɗai za ka gan shi a ranar tashin alkiyama Allah ya sawaƙe mala'iku sun jawo wuyan shi kuma babu yadda ka iya saboda laifinka ne kai ne baka bar shi ba ya yi addinin Allah maɗaukakin sarki yadda ya kamata maza Allah yake ce maɗiyar shi salini min mali ma shi iti ki roƙe ni daga nau'in kuɗi na duk abin da yan miki ki roƙa zan baki a nan duniya amma dai a ranar tashin alkiyama la ughni anki min Allah shay'a idan dai biki ba Allah madaukakin sarki ba to ceto na ba za ya yi miki amfani ba sai Allah madaukakin sarki yake cewa walladina amanu wa'anda suka yi imani wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin su ma matansu da 'ya'yansu da danginsu suka yi imani alhaƙna bihim durriyatahum Allah maɗaukakin sarki ya ce idan an tashi alƙiyama kai da ɗanka kana gida na farko ɗanka yana gida na ɗari saboda ka yi imani da Allah sai Allah ya ce alhaƙana bihim durriyatahum sai a ɗauke ka a kai ka sama inda ɗanka yake domin ka samu darajar da ɗanka ya samu ko ko kai uba kana gida na farko amma ɗanka yana gida na sattin to Allah maɗaukakin sarki sai ya ɗauke ka ya kai ka gida na sattin ko ko da kai da ɗanka kuna gida na uku amma matarka ita tana can gida na ɗari uku to Allah maɗaukakin sarki sai ya ɗauke ka da kai da ɗanka alhaƙna bihin zurriyatahum sai Allah maɗaukakin sarki ya haɗa ka da kai da zuri'arka da kai da 'ya'yanka a wuri guda na aljanna ina ganin kuma babu wata rayuwa da za a dace da ita a ji daɗi a more a yi murna kamar irin wannan rayuwar duk yadda za a cika shi duniya duk yadda za a hau mota a duniya duk yadda za a shiga mota duk yadda za a shiga gida tsadadde idan ne baka yi ma ɗiyanka tarbiyyar da da kai da su ba za ku tsira a ranar tashin alkiyama to ɗan jin daɗin da kuka yi ɗan jin daɗi ne na ɗan lokaci kuma za ya ƙare Allah maɗaukakin sarki ya tara mu da mu da zuri'anmu a gidan aljanna a nan kuma lokacinmu ya kawo abinda muka karanta daidai Allah maɗaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada inda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh